وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد كلام تاشي درسينا شاتكوس أتكن كرا أتكن بداية المجتهد yau kwanan wata 25 ga watan rajab hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi hadi hiyar asha'ul lati harrakatul fuqaha ko muna cikin matsala ta nawa shi ta hudu bayanin al'asar ko الأسلام أسعار المتنام الأسعار بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة to wannan fa hadhihi hiya al-ashya hadhihi hiya al-ashya wannan damirin yana komawa zuwa gani dalilan da aka ambata ya yi ijimalin su a yi a can baya in kuka koma inda ya ce wa sababu tilafi shi ne a mu'aradatul qiyas li zahirin ƙur'an mu'aradatul li zahirin athar da kuma mu'aradatul athar ba'aduha ba'aba su ne abubuwan da ya faɗa mu'aradatul athar ba'aduha ba'aba to waɗannan hadihi al-ashya waɗannan su ne abubuwan da wato suka motsa malamai ila hadal ikhtilafil kafir fi hadhihi al-mas'ala zuwa ga sabanin nan mai yawa a cikin wannan mas'ala na wa qadatum ila al-iftiraq fiha kuma ta kai su zuwa ga sassa wato rarrabuwa akan ta rarrabuwa anan tana nufin bi ma'ana al-iftiraq al-ara rarrabuwar ra'ayi ba rarrabuwa ta rarrabuwar zukata ba
wannan sarar da muke cikin hadiyatul muhammad والمسألة اجتهادية محضة مسألة اجتهادية tsantsar ijtihadi
ya asiru an yi jarabi a tarjih da wuya yana da wahala ka samu tarjihi a ciki saboda duk wanda ya san fiqhu ya san cewa akwai masail wanda tarjihi yana da wahala sai dai kawai kai kai tarjihi ta fuskarka wanda yake nuna kan cewar kaga shine malamai suke kance sukan ce babu inkari a cikin masailul ijtihad masailul ijtihad ba a inkari akai sai dai kai irshadi kai irshadi saboda abin da kake ganin shine ya furin jayi kai irshadi ga abin da kake ganin yafi amma ba za ka iya ilzamin mutum da ra'ayi ba cikin masailul ijtihad musamman irin waɗannan wanda tarjihi yake wahala a ciki wala'alla al-arjah a'a wato abin kauna shine mafi mafi rinjaye a yi toga cewa a cikin tsarkin wato sauran abinda dabbobi suka sha suka bari na ruwa alkal wal khinzir da kare da alkhinzir da kuma almushrik saboda ingancin hadisai da suka zo filkalbi a cikin kare kuma saboda zahirin alkur'ani shine fi cancantar abishi cikin faɗi da najasar ainin alkhinzir da kuma ainin almushrik min alqiyas a bisa qiyas to sai dai nan ne ta aliki waradat adillatu fi sunna بمعارضته wajen al-mushrik al-mushrik akwai hadisai a cikin suna da tsoro da mu'aradan wannan cewa ainin sa ba mutum sa bane daga ciki akwai shigan mushrikai cikin masallaci daga ciki akwai zaman su akan shimfiɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a taɓa ruwaitowa kan cewa idan sun sha ruwa sun rage kada mutum ya sha ba
وكذلك ظاهر الحديث وكذلك ظاهر الحديث هكذا ما ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء وعليه أكثر الفقهاء wannan shine abinda mafiya yawan malamai suke akai أعني على القول بنجاسة السوء ai wato a wa ai alqawlu bi najasati sub wato qawli da yake a, da yake cewa bi najasati su'ril qalb kal qawlin da yake tafiya akan cewar sauran ruwan da kare ya sha najasa ne
فإن الأمر بإراقة ما ورد في الكلام domin umarnin da ya zo kan a kwararar da abin da ruwan kare ya sanya harshensa ya motsa shi a cikinsa مخير ومناسب makhilun akwai ikhala al-ikhala shine bayanin il shine istikhrajul illa Eh, makhil eh makhil eh, al-ikhala na'am mahilun a a خاف
muhayyil muhayyil mu- muhayyil to zai iya zama eh muhayyil yuhayyilu ba muhayyilun muhayyilun dan da kai daga cikin a ɗaya daga cikin masalikul illa shine al-ikhala shine abinda a ɗaya daga cikin a wato ai- illoli ma illoli waɗanda suke ba mansusa ba mustambata da ake istinbadin su wa munasibun fi shar'i kuma yana da munasaba a cikin shari'a نجاسة الماء الذي ga wato najasar ruwan da kare yayi wa- yayi wulugi a cikinsa أعني أن المفروض بإع- بإعادة الشيء cewa abin da yake abin fahimta a cikin al'ada a shari'a من الأمر na بإعادة umarni da a zubar da wani ruwa da wani abu وغسل الإناء da wankewar ƙwarya daga gare shi وال- بنجاسة الماء.
saboda najasar abin ne don shari'a ba ta zuwa takan zo da abubuwa waɗanda suke kamar alal misali na a- na hana kazan na abu wanda yake saboda kazanta ne ko saboda cutarwa ta fuskar likitanci amma shari'a ba ta zo da likitanci ba duk da yake ta kunshi abin da yake na abubuwan lafiya saboda haka a ce illar kwararar da ruwan kare shine saboda wato tayukaran zai iya cutarwa tayukaran zai iya wato yana da dafi saboda haka ne wannan abu ne wanda yake bako a cikin shari'a galiban abubuwan da shari'a takan zo da shi na hukunce-hukunce abubuwa ne da suke komawa ya zuwa ga wato hukunci da tsahara ko najasa domin wannan shine abin da ya dace da shari'a an fahimta shine ma'anar muhayyil wato abu ne wanda yake da ikhala ma- munasa yake da bayanin illa kuma wa munasib yana da munasaba domin kamar abinda a a wato maslaha wadda take ta shari'a akwai a- a- wato sifa wadda ake rataye hukunci da shi imma ya zamanto alwasful munasib ko alwasful malghi ko alwasful mursal alwasful munasib shine wanda ya dace da a shar'anta hukunci domin sa alwasful malghi shine wanda bai ba shi da alaka bai dace a ce an rataye hukunci da shi ba kamar tsawo da gajarta da launin fata da sauransu ba za ka taba ganin an rataye hukuncin shari'a da kan cewa wannan hukunci na dogaye ne ko wannan hukunci na gajejjeru ne ko wannan hukunci na fararen mutane ne ko eh wannan wasf malghi ne to akwai kuma alwasful mursal shine almusaliful mursala wanda mahalli ishihadi ne babu shaida guda ɗaya a kansa amma dalilai na shari'a da baki ɗaya suna iya tabbatar da shi to alwasful munasib shine wanda yake sifa uh, sifa wadda take ta dace a ce shari'a ta yi hukunci da shi saboda haka sifar da ta dace a ce shari'a ta ce a kwararar da ruwan da kare da sauran ruwan da kare ya sa harshen sa a ciki kuma a wanke kwariyar sifar da ta dace shine saboda najasa saboda ta najasa a wannan tarjihi ne yake yi mu ma ma Sheikh Muhammad al-Mukhtar ma haka yi wa rajjaha madhhab al-Shafi'i wa huwa taharatu al-athar ma ada al-kalb wa al-khinzir Ah, tab- ah, banda kare da al-khinzir amma Allah shi ibn al- shi ibn Rushd ya hada hadda mushriki ya ce har shi ma ah, aba- ah, abu- ruwan da ya sha ya rage najasa ne to wannan kuwa ah, saboda yana cewa saboda zahirin qur'an innamal mushrikuna najis to ah, ah, ah, sai dai al'afar da suka zo ya nuna kan cewar a ajiye mushriki shine yafi don haka ah, mafi rinjaye dai mazhabar shafi'iyya akan wannan mas'alar duk da yake mazhabar malik tana da fuska minan nazar tana da fuska minan nazar kan cewar a shari'a abinda aka san tana yi wajen kawar da najasa kawar da ainihin ta ne ba sharɗanta adadi ba ba sharɗanta adadi ba musamman wajen a hadisin a arabi baulul a arabi kaga ba ba a sharɗanta adadi ba kuma waɗansu adadin waɗansu wuraren da aka sharɗanta adadi kamar idan mutum ya tashi daga bacci kada ya sanya hannunsa a cikin ruwa sai ya wanke shi sau uku wannan wankewa sau uku laisa muttafaqan alayhi duk da yake yana cikin muslim ka gana an sharɗanta adadi to idan adadin da aka sharɗanta kaga uku aka ce anan a wajen a wajen istijmar aka ce mutum ya katse sau nawa witr a sau uku sau uku an ce witr amma akwai kuma akwai istijmar talata itini bi talatati ahjar to adadi an sharɗanta shi uku saboda haka mayar da shi bakwai a ce kuma shi ne saboda najasa ne wannan ya saba abinda aka saba na shari'a na sharɗanta adadi sau uku da aka saboda haka shi don haka malik ya ce wannan illa ce ta abudiya kuma yake karfafa maganar kan cewar abin da ya sa saboda gudun abin da yake zai iya kawowa na wato cutar irin kare wanda yake mahaukacin kare din shi yasa kuma aka shaddanta adadi sau bakwai domin adadi sau bakwai shi ma an lura a cikin shari'a abubuwan magani ana yin su sau bakwai wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce mutum ya ci sab'a ya ci duwatsu dabino ajiwa guda bakwai idan yana jin ciwo ya sanya hannunsa ya karanta allahumma a'udhu bi zati lahi qudrati min sharri ma ajidu wa hadir sau bakwai lokacin da ya rashin lafiya ya ce a kawo salka ta ruwa wadda ba a buɗe bakin ta ba guda bakwai a kwarara masa saboda ka adadi bakwai munasib ne ga abubuwan da suka danganci harkar lafiya saboda haka su ma za su iya cewa illar da yasa aka ce na kare a wanke sau bakwai saboda gudun abin da ke tare da shi na dafi shi yasa ma aka ce a sanya a turbaya saboda isa matuƙa wajen kawar da wannan dafi to duk dai waɗannan kaga shi yasa ko kai a cikin tarjihin ma sai ka zo ka yi rigima wajen tarjihin shi yasa din ya ce ya asuru fi har tarjih na وما اعترضوا به من انه لو كان ذلك بنجاسه الماء لما اشترط فيه العدد
amma abinda suka yi itirazi abinda suka abinda suka kawo wato a sabani suka kawo suka da shi na cewar da a ce wannan saboda najasar wato ƙwaryar ne da ba a sharɗanta adadi ba to ba abin a yi inkari ba ne kan shari'a ta kasance ta keɓance wata najasa kuma bayan wata najasa da wani hukunci ba wani hukunci ba saboda kausasa saboda kaurara wannan najasa wato ita ita najasar kare abin da yasa aka sharɗanta bakwai ba kawai dan mujarradin najasa bane dan najasa ce mugallaba najasa ce mai karfi mai kauri saboda haka wannan itirabi ne akan a wato in an yi itirabi cewa ai abin da aka sanya na najasa ba a sharɗanta ajali shine sai yake cewa shine ya kawo wannan raddin alqadi abul walid ibn rushd yace hakika kakana abul walid ibn rushd ya tafi a cikin littafinsa al-muqaddimat wal mumahidat al-muqaddimat al mumahidat li bayani maqtadathu rusum al mudawwana ya zuwa ga cewa wannan hadisin mu'allal an wato a hadisi ne wanda yake hukuncinsa yana da illa an bayyana illarsa kuma illan nan ma'aqulul ma'ana ma'ana ce wadda ake hankalta da ake iya gane hikimarta ba kuma saboda najasa bane saboda saboda dalilin abinda ake ake wato tsammani kan kashi karan nan da ya yi lallage a cikin kwaryar kaliban wato kare ne wanda yake mai wannan ciwon hauka din mahaukacin kare wanda ake ce da turanci rabies bai hafu min zalika sum don haka sai aka ji tsoron samuwar wannan dafi
قال ولذلك جاء هذا العدد yace dan haka ne wannan adadin ma yazo الذي هو السبع wanda yake shine a ad- a wato yi- a- wato asabu fi ghaslihi yi wato wanke shi sau bakwai فإن, فإن هذا العدد domin wannan adadi الشرعي hadis tu'mila fi shar'i an yi amfani da shi a cikin shari'a في مواضع كثيرة fi mawadi'a kathira a wurare da yawa في العلاج fil ilaji wajen neman wajen magani والمداواة wal mudawa da shan magani min al amrad da kuma neman wato waraka daga ma- daga cututtuka وهذا الذي قاله رحمه الله wannan abin da ya faɗa Allah ya ji kansa هو وجه ya ce fuska ce hasanun kyakkyawa ala tsariƙatil malikiya amma shi ma a matsabar malikiya
فإنه إذا قلنا domin idan muka ce إن ذلك الماء shi غير wannan ruwan ba najasa ba ne فالأولى أن يعطى أن يعطي علة لغسله to abin da ya fi dacewa an yota illatun a bayar da illa fi ghaslihi daga me yasa zama a wanke to من أن يقول إنه غير مؤمن domin a ce ba mu'allal bane ya fi a ce ta'abbud wato wannan illar ta cewa illar gusar da dafi ne ya fi a ce illar bauta ne kawai Allah ya ce a yi ne saboda kawai ya ce ku yi bauta ku ba Allah amma babu wata hikima wanda yake za a gane
وهذا saboda abin da yasa abin da yasa haza yake hauza aula in sha faɗa a nan wajen kan cewa idan hukunci yana taraddudi tsakanin at-ta'abbud da maquliyatul ma'ana menene asl al-asl maquliyatul ma'ana al'asul cikin hukunce-hukunce ya zama to za a idrakin illarsu ba a tafiya ya zuwa ga cewa illa ta aburce sai idan an rasa dukkan wata fuska ta munasaba daga cikin anwa'ul munasaba sai a ce to wannan Allah ne Allahu a'lam Allah ne kaɗai ya san mece ce hikimar da yasa ya shar'anta wannan amma asali wajen hukunce-hukuncen shari'a ya zama to suna da hikima suna da illa shi yasa ya ce al'aula an yuqa illatan fi ghaslihi
من أن يقول إنه غير مؤمن Uh, min- me- maimakon a ce ba abin illantar ba abin bayyana ba abin fitar da illarsa ba ne
وهذا قاهر بنفسه wa haza tsahirun
بنفسه a- a, ko kuma dai wa haza zahirun bi nafsi ba wa- ba- ba wata nusa da ya ce zahirun Eh? duk zahirun ne ya ce iko sai na ga na'am ban ji ba duk zahirun ne ko ima da haka nake gani kamar zahirun din zai fi wa hada zahirun bi nafsi wannan abu ne wanda yake a bayyana da kansa to in yace wa hada zahirun bi nafsi yana nufin ruwan kenan mai tsarki ne da kansa mene ce munasabar ambatonsa haka wannan sai an koma annusa na'am فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فهو أولى أن يوقع إلة في غسله من أن يقول إنه غير مؤلف وهذا طاهر بنفسه to ai menene am- me ya amfana ce bi nafsihi din menene fa'idar cewa bi nafsihi ka gane iskali na ne a ciki ban ga munasabar faɗan bi nafsihi din ba in aka ce wa hadha tahir shikenan amma bi nafsihi hmm? a'a ha, ai mas- ai- ai ba matsalar tahur muke ba yanzu matsalar tahararsa ne saboda haka inda aka riga aka ce inna inna zalikal ma'a ghairu najis kana ya wadatar to don haka din ne sai mu amma dai wannan gaskiya yana buƙatar a koma nusa a ci ina fi ganin a ce wa hadha zahirun bi nafsihi wannan a bayyane yake da kansa baya buƙatar wani dalili khariji daga cikin wannan a bayyane yake sai naga kamar zahir ne amma dai Allahu a'lam zahir ya ce mata yi musamman a in Allah ya sa an samu to ai ba inda za mu samu makhtuta ta nan za mu dina ne sai mu kai na'am wa kada ya taraba alaihi fi ma balagani ba'dun nas wadansu daga cikin wani daga cikin malamai yayi itirazi a kansa a cikin abinda wato ya riske ni bi an kala yace innal kalbal kaliba shi kare wanda yake mahaukacin kare fihini kalabihi baya kusantar baya kusantar ruwa yayin da yake cikin wannan ciwon baya zuwa ya sha ruwa wa hadha alladhi qaluhu wannan abinda suka faɗa su wannan ba'dun nasi dinnan huwa inda istihkami hadhihi al'illati bil kilab yana faruwa ne yayin da wannan illar wato ta cinye ai ta yi istekami ta kyautatu wato karen ya kyautatu da gamuwa da ita lafi madiha ba a farkon samuwar kamuwar illar ba wahiyar fi awali hudusiha a farkon kamuwarsa da ita don haka itirazin su ba shi da ma'ana tunda dai maksudin shari'a ta tsare mutane daga kamuwa da wannan cuta da ba ta warkewa ina ce mutum ya kamu da ita to sai mutuwa musamman yanzu ma dai ake yin ake allurar ta ko rabies na ita ma rigakafi ce ko to in mutum ya kamu da ita ba yana warkewa within an hour to su a da ba a warke inda mutum ya kamu shi kenan to saboda haka kage yayin munasaba cewar daga zarar akwai wani tunda in karen ya fara kamuwa da ita zai iya harbar wani saboda haka kaga tunda wanda ya soma tunda karen da ya fara kamuwa da ita zai zama to zai iya harbar wani don haka hana yin abin da yake zai tsare mutane da shari'a ta yi yana da munasaba saboda haka a itirazi akan cewar karen da karen da yake da wannan cutar baya shan ruwa saboda haka ba za a bai ma dace a ce an hana wato an yi wannan umarni ba wannan ba haka ba ne tun da abin da yake sananne shi ne cewar karen baya shan ruwa yayin da ya kai matuka cutar ta riga ta ci shi ta cinye amma a farkon kamuwa da ita zai iya shan ruwa to wanda yake kuma dama shi yawanci hukuncin shari'a ana rataya shi ne bil mazinna da inda ake tsammanin afkuwarsa na saboda haka wannan kaga ya kawo itirazi yayi raddinsa kun fahimci itirazin da raddinsa ko na'am kuma sannan ma a cikin hadisin ai babu ambaton ruwa a ciki abinda aka ambata kawai shine ambaton ƙwarya saboda haka abin cikin ƙwarya zai iya zamantowa ruwa zai iya zamantowa madara zai iya zamantowa abinci zai iya zamantowa nono la'alla a cikin sauran abin da kare ya sha ya bari yana da wani abu wanda yake keɓantacce ta wannan fuska bara wanda yake kuma abin mai cutarwa ya wato yana nufin tun kafin ma cutar haukan karen ya zamanto ta cika a jikinsa wato ko da cutar bata kama shi ba yana da wata hasiya wadda take mai cutarwa shi sa shari'a ta yi umarni da kan cewa ai wannan abu kuma ba abin inkari ba ne a samu irin wannan ya zo a cikin shari'a sai zamanto wannan kamar ababin abin da ya zo ne akan guda idan ya fada cikin abinci an yi masa a nutsar da shi ciki da kuma bayyana illar yin wannan da cewar a cikin ɗayan fuka-fukansa guda biyu da an akwai cuta وفي الآخر دواء a cikin ɗayan kuma akwai waraka akwai magani
وأما ما كان في المذهب amma abin da aka ce a cikin mazhaba من أن هذا الكلب cewa wannan karen da aka ce a yi da aka rataye wannan umarnin da shi huwal kalbul manhi an ittihadihi shine karen da aka hana ribansa da aka hana a rike a rinka amfani da shi أو الكلب الحضري ko kuma wato kare na zaman gida فضعيف fa da'ifun wannan da'ifi ne بعيد من هذا wa التعب ba'idun min hadha at-ta'lil kuma abu ne wanda yake mai nisa daga wannan illa إلا أن يقول قائل sai dai idan me- me- me- sai dai idan wani zai faɗa ya ce إن ذلك أعلم yana shi wannan ina nufin wato hanin النهي من باب التحريج min babi tahrij fi ittihadihi an yi hanin ne domin a takura ma mutane kan su rinka kiwon kare shi sa aka tsananta musu tunda an san in dai kare za a rike shi a gida ba za ka hana kare da ya rinka tsoma bakinsa a cikin kwanukan mutane ba yayin da aka sanya wannan shi- wannan umarni mai tsanani wato hanya ce na a wato dauke a- a a takura ma mutane har sai su daina rike kare Eh, sai dai in an ce wannan shine illar wato kaga gabaki ɗaya ma illar bata zamanto la najasa wala cuta kawai an yi haka ne don a hana mutane a a hanya ce wadda yake mutane za su daina kiwon kare wannan kauli ne a cikin mazhabar malik domin a cikin mazhabar malik akwai wanda suka ce wannan hukuncin ya keɓanta da karen da aka hana rukunsa ba to kare wanda yake ba na kiwo ba ba na gadi ba ba kuma na farauta ba to shine idan yayi za a yi masa wannan hukuncin amma idan an yi izini da a rike shi a kiwonsa to koda ya sa koda wannan hukuncin ya same shi babu komai ba za a yi ba mana idan kare ne wanda yake na na farauta idan ya tsoma bakinsa a cikin kwarya to ita wannan hukuncin ba za a yi masa ba saboda wannan kare ne da ake izini a rike shi to kaga ana buƙatar dalili da za a yi wannan tasisi ko domin ba da izinin a rike shi ba ba da izinin ba ne kuma idan ya sa harshensa a cikin ruwa ba za a wanke ba tun da wancan yana da umumi a fa- a fa- a ɓangarensa da ba shi da alaƙa da rike kare ko ba rike kare ba na'am na'am ito ai shi yasa malaman malikiya suka ce illar ba najasa ba ce tunda da baki yake kamawa ko ba a ce a wanke wajen ba tunda ba a ce a wanke wajen ba ya nuna kan cewa yawunsa ba najasa ba ne in yawunsa ba najasa ba ya nuna kan cewa shi kansa ba najasa ba ne saboda haka illar da ta sa aka ce a wanke sai dai a nemo wani abu daban ba najasa ba domin inda najasa ce dom- eh, domin ka'idar najasa a ka'idar illa al-ittirab a ko ina ta fito ya zama to tana nan al'irtirar ya zamanto wato in dai an ce hukuncin saboda najasa ne to ya kamata ko'ina aka samu wato yawon kare a hukunci da najasa sai ga shi a cikin shari'a mun samu waje da aka nemi aka sami yawon kare ba yi hukunci da najasarsa ba sai dai idan za mu ce wannan rukusa ce sai mu ce ya- an fitar da shi daga wannan asul ɗin to shi kuma a duk da yake a a- a- a- zai yi wahala a yi maganar ruksa a nan tun da yin farauta ai ba ruksa ba ce an halatta shi ne azima an halatta shi ne a ƙashin kansa ba ba abu ne wanda ya zo ruksa daga wani abu wanda yake na hani ba saboda haka a ce an fitar da shi daga najasa saboda ruksa zai wahala ta fuskar dalili to wannan shine aina daga cikin umdan malikiya na cewar illar da yasa aka ce a wanke kwarya da kuma a zubar da ruwan ba najasa ba ce to shi ne suka yi ta kama kame mece ce shi ne ibn rushd ya fitar da wannan fuskar wanda ke gaskiya min alquwwati bi makan abinda ibn rushd ya faɗa tana da ƙarfi tana da ƙarfi saboda wannan adadin bakwai din nan yana da ma'ana ta fuskar abubuwan da ya danganci neman magani da neman waraka ga hatta ma rukiya da fatiha karanta ta sau bakwai sau bakwai a ruwa a sha wanda aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kaga shi ma duk aka kayyade da bakwai da wannan yaron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ba shi da lafiya ya ce a ba shi ajiwa guda bakwai ta madina Ah, bakwai bakwai in tana da munasabat da dama kwanaki na ga a cikin fatul bari ya kawo wajen a lokacin wajen hadisan rashin lafiyar rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya ce a zo da sarkar ruwa guda bakwai a wanda ba a kwance maɗaurinta ba a kurara masa ita a kai ibn hajar yake cewa wannan yana daga cikin istishfa neman waraka kuma abubuwa da yawa na shari'a ya zo na neman waraka da wannan adadi bakwai shi ne shi ma ya kawo su a cikin fatul bari a cikin a kitabul magazi a hadisi marar motsin da biyu sallallahu alaihi wasallam wa wafati alaikum salam
wannan cutar na da yake ba da koyi kare ba ne yake manta da wannan rai dole yake liban suna nisan suna magana ne a ina ga wannan ma zai iya nuna cewa ko wani abu game da kare inda kabila ma da su wasu a shoron dabbobi na daji suna da rai za su kashe
to amma malam marwan wa yake kiwon dila ai ana magana ne bi ma ta umu bil balwa abin da ya shafi kowa amma abin da yake najiran abin da yake sai yan zamani ne suke alal misali ko kuma sai waɗansu wanda ba a saba suna yi ba ai yawanci za a ga shari'a sai ta kyale ta shiru a kansa idan abin ya afku sai a duba sauran usul na shari'a sai a yi kiyasi to da ka kaga sai mu kiyasin dila akan kare idan mun ce wannan ita ce illa kaga sai mu hana wani amma ba zai wannan ba zai nuna kan cewar wata illa ce daban da take tare da kare ake ba tunda wani kare ma yana da rabies saboda haka inda rabies ne da kamata ya a ce an haɗa sauran a abin da ke so ka nuna kenan ko kai ma itirazi kake so ka yi to itirazin ka bi ba saboda za a iya yin nassi akan hukunci a kyale sauran aikin hafiz aiki saboda me saboda a rataye hukunci da abin da ke shi ne galibi tunda ka ga wayannan dabbobi da ka faɗa ba wani wanda yake cikin dabban gida akwai wild card akwai card na akwai magi wacce ita ma ta ce ya tana son rai ta kawo ka ce tana yin salvation lokacin ya wuce yana salvation tana kuma da family amma dai ita ka family wadda amma the same the same uh, wannan cuta da kare ke sa su ke sa rabbit eh
Kar- wato wannan family ne mage ma tana yin rabies eh akwai magen da in ka shige ka the same symptom na rabies da komai shi ne ba ba
a amma wani fa- a- a- a- abin nan so ita ma- mage ma kenan ta ce wanda ake class- classifying suna yin rabies suna da rabies kariya ce to kaga wannan zai iya zai iya munakaba na abin da ibn rushd ya faɗa a zan yi munakaba haka sai ya zama to cewar a me za a koma sai a koma ta ambu tunda na najasa ma akwai itina Wai ta mai da shana karkata mata da shana.
yi mana ga magi ana karkata mata ta sha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna halay sabbi najis na'am to ai kare ma min tsawafi kanan da aka yi izini ya zauna ya zo min tsawafi cizo wato dai karshen ta daidai za ku dawo dai abin da malik yake faɗa ka san malik cewa yi ana la adri ma wajhu hadal hadith ban san fahimta ban san fuskar fahimtar wannan hadisi ba. haka malik yake
kuma ba za a da gida ma wanda da akwai bishiyoyi wanda suke da je ai suna yin kashi suna da kuma wani major source na rabies ne ma zai iya zubowa a wani sakar ruwa ko na abu a cikin gida ba za su na dai kano ya fi ko ina ba
a can a can laujin laraba akwai jimagi ne
da akan cutar da ke ba eh akan cutar eh to duk wayannan kaga abin duba ne wato shi yasa din kamar yadda nace muku Malik da yace wannan hadisin bai fuskanci wajihin sa ba don kowace wajihi ka kawo akwai iskali za a iya irada a kansa za a iya itira a kansa saboda haka karshen ta to irin wannan ne in aka buga aka buga sai a koma illar ta'abbud wanda yake kuma ita illar ta'abbud khilaful asl sabanin asali ce inda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shari'a da hikima wanda duk wani hukunci na Allah yana da illa da wata hikima saboda ka in ka ji karan mutum ya je yana cewa ta abu to bai fahimci shari'a ba to shi kenan to rashin fahimta ko ba illa ba ce tunda malik ma ya ce ma adali ma wace ba illa ba ce kake tawakkufi ko kuma kace Allahu a'lam na'am
المسألة الخامسة al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar اختلف العلماء في أسرار الكفر على خمسة أقوال malamai sun yi sabani a cikin sauran ruwa wanda yake mai tsarki a bisa kauli guda biyar وذهب قوم إلى أن أسرار الكفر ظاهرة بإطلاقه a a waɗansu mutane waɗansu malamai suka tafi cewar sauran ruwan wato masu tsarki wato su ma kansu masu tsarki ne bi itlaq ma'ana ba tare da wani kaidi ba وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة
shine mazhabar Malik wa Shafi'i da Abi Hanifa wa Ahmad fi riwaya
وه- وذهب آخرون waɗansu kuma suka tafi إلى أنه لا يجوز للرجل cewa bai halatta ga ga namiji ba أن يتطهر بسؤر المرأة yayi tsarki da sauran ruwan da mace ta da da sauran ruwan mace ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل kuma amma ya halatta ga mace ta yi tsarki da sauran ruwan namiji wannan riwaya ce daga Imam Ahmad ah, wa nusiba ila al-Hasan wa Sa'id wa ruwiya an ibn Umar na'am وذهب آخرون إلى waɗansu kuma suka tafi ƙauli na uku kenan إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ya halatta ga namiji ya yi tsarki ya wato ya yi tsarki da sauran ruwan mace ما لم تكن المرأة جنبا matsawar matar ba mai janaba ba ce ba kuma mai haila ba ce su'ur a nan yana nufin sauran ruwan da fadl ne fadl tahara eh asaru tuhur afwan a- asari tuhur sauran ruwan da aka yi tsarki da shi shine ma'ana wato wanda aka yi alwala ko aka yi wanka wa- ya rage na'am وذهب آخرون إلى wa dhahaba akharun waɗansu kuma suka tafi إلى أنه يجوز لواحد la yajuzu لا يجوز لواحد baya halatta ga ɗaya daga cikinsu wato mace ko namiji أن يتطهر بفضل صاحبه ya yi tsarki da sauran ruwan abokinsa إلا أن يشرب إلا an ya shara'a ma'an sai dai su fara wankan tare wannan an ruwaito shi mawqufan da ala abdullahi ibn sarjis na'am وقال قوم wa qala qaumun waɗansu malamai kuma suka ce لا يجوز وإن شرعا معا baya halatta wa in shara'a ma'an koda sun fara tare وهو مذهب أحمد shine mazhabar Ahmad ibn Hanbal wannan wa hadha wahmun min al-muallif da a lokacin da muke karanta da malamin mu yayin mana tabdi yace wannan wahami ne mazhabar Ahmad shine a a wal yaktarifa jami'an illa an yashra'a ma'an
وسبب اختلافهم في هذا wa sababu ikhtilafihim fi hadha dalilin sabanin su a cikin wannan mas'alar اختلاف الأقدار ikhtilaful athar sabanin hadisai da suka zo وذلك أن في ذلك أربعة أعمال domin abin da yazo a cikin wannan shine akwai hadisai guda hudu أحدها na farkonsu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل cewa بالجنابة annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wankan janaba هو وأزواجه من إناء واحد da shi da matansa daga wato ƙwarya guda ɗaya والثاني
na biyu حديث ميمونة hadisin maimuna ta bintul fadl أنه اغتسل من قبلها cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka maimuna ta bintul harith yayi wan- cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanka da sauran ruwan da ta yi wanka da shi والثالث hadisi na uku حديث الح- حكم الح- حكم الحجاج hadisin ah, al-hakam al-ghifari al-hakam ibn amr al-ghifari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam نهى أن يتودع الرجل ya hana mutum ya yi wanka بفضل المرأة da sauran ruwan mace أخرجه أبو داود abu dawud da tirmidhi suka ruwaito shi
والرابع warabi'u hadisi na hudu حديث عبد الله بن مسعود ibn sarjis hadisin abdullahi ibn sarjis قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun yayi wanka يفضل المرأة da sauran ruwan mace والمرأة بفضل mace الرجل ta yi wanka da sauran ruwan namiji ولكن يشرعان معا amma su fara tare walakin yashra'ani ma'an ay wal yaghtarifa jami'an kamar yanda yazo ko hadisin Abdullah ibn Sarjis sahibtu rajulan sahiban nabiy sallaqitu rajulan sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah arba'a sini na'am
وذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث to malamai sai suka tafi wajen fassarar waɗannan hadisai mazhabar biyu مذهب الترجيح akwai wanda suka tafi mazhabar tarji mazhabar tarjihi su rinjayar da waɗansu su akan waɗansu
ومذهب الجمع في بعض mazhaba ta biyu kuma mazhabul jam'i fi ba'dhin وتم- waɗansu hadisan ai jam'i tsakaninsu waɗansu kuma ai tarjihi a tsakaninsu sun hada tarjihi da jam'i tare
أما من أما من رجع حديث باكتساب النبي صلى الله عليه وسلم amma wanda ya rinjayar da hadisin wankan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa daga ƙwarya guda ɗaya على سائر akan sauran hadisan لأنه ممن ممن اتفق الصحة على تخريجه domin wannan yana daga abin da wato asha- asiha masu ruwaito hadisai ingantattu suka yi ittifaki akan fitar da shi daga hadisin Aisha kuntu aftasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min inahin wahid tahtalifu aydina fihi min aljanaba daga ciki kuma hadisin ummu salama da hadisin maimuna duk da wannan ma'ana ولم يكن عنده فرق بين أن يتصلا معا أو يتصل كل واحد منهما بفرد الصحة kuma shi a wajensa babu bambanci ko dai su yi wankan tare ga baki daya ko kuma kowannen su yi wanka da sauran da sauran dan uwansa dan yayin da suka yi wanka tare kowa yayi wanka da sauran wan dan uwansa ko ko ba haka ba yayin da ka diba ka zuba abin da ya saura fadl ne saboda haka shi in yazo ya diba yayi da sauranta ita in zo ta diba ta yi da sauranta na'am eh a ai sun ɗiba tare wa- na farko kenan amma suka ɗiba tare ya zama to sauransu kowanne saura ne saura ka ɗiba na biyu ta yi wanka da saura
لأن المتصلين معا li'annal muhtasilaini ma'an masu wanka tare كل واحد منهما kowane ɗaya daga cikinsu متصل بفرد الصحة yana wanka da sauran ruwan ɗan uwansa ne
وصح حديث ميمونة مع هذا الحديث kuma sannan ya inganta hadisin maimuna tare da wannan hadisin ورجحه على حديث al-ghifari ya rinjaye da shi akan hadisin al-Ghif- a- a- a- a- hakan ibn amrin al-ghifari
وقال بكم الأسعار على الابتلاء saboda haka sai ya ce sauran ruwan da aka yi tsahara da shi tsarki gare shi alal itla saki ba kai ko na mace ne ko na namiji ne ko tare suka yi ko ba tare suka yi ba shine wajibul itla
وأما من رجع حديث البخاري wanda kuma ya rinjayar da hadisin hakan al-tifari akan hadisin maimuna وهو مذهب أبي shine mazhabar abu muhammad ibn hazm
وجمع بين حديث البخاري kuma ya hada tsakanin hadisin al-tifari da hadisin wankan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa daga ƙwarya guda ɗaya بأن بأن فرق بين shine ya bambance tsakanin ai wanka tare وبين أن يتصل أحدهما da kuma da kuma ɗaya yayi wanka da sauran ɗayan
وعمل على هذين الحديثين ya aiki da dukkan hadisan nan su su biyu فقط kawai su kawai ya tsaya a kansu أجاز للرجل أن to su يتطهر wannan shi sai ya halatta ma namiji ya yi tsarki tare da mace daga ƙwarya guda ɗaya ولم يجز أن amma bai halatta ya yi tsarki ba هو من فرد daga sauran tsa- ruwan tsarkinta وأجاز أن تتطهر هي من فرد كله sai amma ya halatta ita ta yi wanka daga sauran ruwansa gabanin ai yayi mafhum kuma ya yi aiki da mafhum inda hadisin hakan ibn amr yayi ko da yake ka san shi ibn hazm yana da kokari wajen bin ka'idarsa ba zai ce mafhum ya aiki da shi ba sai ce yana al-asl na Allah al-ibahatul al-asliya istishabul asl al-ibaha al-asliya shi namiji da aka ce kada ya wanka da sauran namiji ne kawai ita kuma ce tana nan akan ibahatul asiya za ta iya wanka da sauransa saboda haka sai ya ce- sai ya amfani da hadisan hadisin a wanka tare ya aiki da shi shi kuma a yarin jayar da a a da hadisin hakam ibn amr akan a akan hadisin maimuna yarin jayar da shi akan hadisin maimuna kuma a sannan ya ce akwai bai karfi wannan ilzam ɗin da aka yi masa ba cewa idan suka yi wanka tare kowa yana wanka da sauran wani ne ya ce bai yadda bai ce akwai bambanci amma mai bambancin mai bambanci sai dai kawai zai ce idan halat bihi shi ne zai zama to bambanci in ita kadai ce ta saboda haka kaga ko da sauran ruwa ne idan ba ita kaɗai ce ta kaɗai ta da yin wankan da shi ba hannun bai zo ba to wannan za a iya faɗa kan cewa wanka tare wannan ya fita daga cikin suratun niza wanka tare a wanka tare ba wanka da sauran da sauran mace bane ba wanka da sauran namiji bane da sharaɗin cewar kowane ɗaya daga cikin su shi ya kaɗaita tunda wannan wanka da sauransu ne gaba ɗaya amma babu ma'ana fa gaskiya na'am eh na'am juz'in tsahara ba tsahara ba ce? take zama take zama tuwa tsahara? saboda in sai an fara sai an gama take zama tuwa tsahara wanke kai da kai baka wanke kanka ba saboda haka ba zai yiwu ba kai tsahara sai ka kurara ga baki ɗaya lokaci ka eh ka eh kamar lam askin da ai juz'in tsahara tsahara ne na'am wa amma man zahaba mazhabal jam'i amma wanda ya tafi akan mazhabar yin jam'i tsakanin hadisai ga baki ɗayan su banda hadisin maimuna shine imamu ahmad kenan fa innahu akhadha bi hadisi abdullah ibn sarjis sai ya riko da hadisin abdullah ibn sarjis alaihi hadithul ghifari domin zai iya yiwa a hada shi da hadisin hakam ibn amr al-ghifari domin yayi tansisi akan janibin farko shine hana namiji ya ruwanka da sauran mace kamar yadda hadisin abdullah ibn sarjis yazo abinda kuma hadisin hakan ibn amr ya shuru da shi kaga hadisin abdullahi ibn sarjis yayi nasi a kansa saboda haka hadisin abdullahi ibn sarjis ya tabbatar da mafhumin hadisin hakan ibn amr saboda haka kaga jami tsakanin hadisan biyu zai yi sauki kun fahimta hadisin abdullahi ibn sarjis ne yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'a وأن تتوضأ أن تتوضأ المرأة بفضل طهور طهور الرجل وليغترفا جميعا أك حديث عبد الله بن سرجي حديث الحكم ابن أمر الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة أكي شروع أكم بشي saboda kaga hadisin hakan ibn amr mafhumin sa shine ita ma mace ba za ta yi ba ko ai mafhumin mace za ta yi mace za ta yi to amma wannan mafhumin sai ya ci karo da mantukin hadisin Abdullah ibn Sarjis sai ya kaddamar da mantuki akan mafhumi saboda kaga in ka hada hadisin Abdullah ibn Sarjis da na Hakam ibn Amr zaka yi aiki da su gabaki daya inda hadisin Hakam ibn Amr yayi shiru aka dauki mafhumi sai ya kala wannan mafhumi tun daga mantuki na'am amma hadisin kuma wankan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa daga ƙwarya guda ɗaya a cikinsa ya zamanto akwai ziyada a cikinsa shi ne cewa mace ita ma kada ta yi wanka da sauran namiji sai dai hadisin maimuna yana cin karo da shi kuma hadisi ne muslim ya fitar da shi sai dai ya illanta shi kamar yadda muka faɗa waɗansu wani daga cikin malamai ya illanta shi cewa wani daga cikin wani daga cikin masu riwayarsa ya ce aksaru zanni au aksaru ilmi anna aba sha'sa'i haddathani aktharu dhanni wallazi khatara bi bali za ku ga hadisin za mu zo shi a cikin sahih muslim aktharu dhanni wallazi khatara bi bali anna aba sha'tha'i haddathani anna maimunata an abdullahi ibn abbas to wai wannan shakkar shine illar hadisi saboda yace aktharu banni mafi girma mafi yawan zato na kuma abin da yake darsuwa a cikin zuciyata cewa abu shaka ya ga yawo to kaga yana shakka ba tabbas Ah, bari mu ga ah, mai algumari yace akan gashi nan an amr bin dinar qala akbaru ilmi والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وقد أعل بأدم ضبط الراوي وتردد, وتردد, وتردد فيه ورد بأنه ورد من طريق أخرى بلا تردد وأعل أيضا بالمخالفة وأن المحفوظ ما رواه الشيخان من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء ومن إناء واحد أخرجه أحمد من حد... اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب ولا يجنب وإلا أيضا بسمات ابن حرب راويه عن إكرمة لأنه كان يقبل التلقين ورد بأن روا... برواية شعبة له وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم wanda shekara mu ta farko nake tunawa da muka yi su a Madina 1989 eh na'am saboda haka wannan hadisin ba shi da illa gaskiya hadisin muslim hadisin maimuna ba shi da illa na'am amma wanda bai halatta ga ɗaya daga cikinsu ba ya yi tsarki da tsarki da sauran ruwan abokinsa ko da kuma kada su fara yi tare
من الأحاديث إلا حديث الحكم البخاري cewa watakila babu hadisin da ya riske shi ne sai hadisin alhakam ibn amrin al-bukhari sai ya kiyasin namiji akan mace wajen hani aljunubi wal ha'id amma wanda ya ce sauran ruwan mace mai janaba da mai haila shine kadai ba za a iya wanka da shi ba ba za a yi tsarki da shi ba to ban san wata hujja gare shi ba illa annahu marwiyun an ba'd salaf face cewa an ruwaito shi daga waɗansu daga cikin salaf na tsammanin daga ibnu umar ne eh shine wa dhahaba akharun ila annahu yajuzu lirajul an yatahara bi su'ri almar'a ma lam takun almar'atu junuban aw ha'idan wa وروي عن ابن عمر وروي عن ابن عمر نعم نعم لا تسعى to ba dan tsaya sai ai tambaya ta ciwo